بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نعم أبو عثمان الصابوني Abu Uthman As-Sabuni ya rasu 449 rahmatullahi alai darasi na 24 kenan insha Allah wanda muna tattaunawa a cikin alamatu ahli bid'a a cikin wannan littafi da yake dunkule mana aƙida ta magabata abin da suka kudurci kuma suka rayu akan shi wanda zamu zo mu ji su waɗannan a'imma ne cikin magabata suke da irin wannan aƙidojin wanda gaba ɗayansu ba su saba ma wannan aƙida ba za mu zama ji ko suwa ne insha Allah malam ya ce qultu ana game da kiran ahlus sunna da waɗannan sunaye malam ya ce qultu ana ra'aitu ahlal bid'a fi hadhihi asma ni na ga yan bid'a ga waɗannan sunayen allati laqabu biha ahlus sunna wanda suka laƙaba su suka raɗa ma ahlus sunna to gaba ɗaya wannan sunayen la yalhaquhum shay'un minha ba abin da yake dacewa da su ba abin da za a ce eh wannan haka suke fadlan min Allah wa minna malam yace domin ahlus sunna salaku ma'ahum maslakan mushriki domin salaku ma'ahum sun shigar tare da su maslakal mushriki na irin mashiga ta mushrikai irin abin da mushrikai suka yi to su ma waɗannan ƙungiyoyin na ɓata shi ne abin da suka yi ga ahalus sunna la'anahumullah tare da wa ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam abin da yake ne irin yadda mushrikai suka ba wa annabi sunaye daban-daban wanda ba su dace da shi ba to haka su ma 'yan bida'a suka ba ahalus sunna sunaye daban-daban waɗanda ba su ma dace da su ba fa innahum domin su mushrikai iktasamu alƙaula fi sun rarraba zantuka ga annabi fasammahu ba'dhum sahira wasu suka ta annabi mai boka wa man huwa biqauli sahir wa ba'dhum kahina wasu suka ce mashi boka kahin wancan mai sihiri kaga boka wa man huwa biqauli kahin wa ba'dhum sha'ira sha'ira tarabbasu bihi raibal manu suka ce mashi la ce ma allamnahu shi'ra وما ينبغي له وبعضهم شاعرة wasu ka ce mashi ai sha'iri ne wa ba'dhum majnuna wasu ma mahaukaci ne qalu ya ayyuhal ladhi innaka la majnun wa ba'dhum maftuna wasu ka ce ka wannan wannan da aka jarabta ne wa ba'dhum muftariya wasu kuma suka ce mashi ka wannan wani mai kaji ƙarya ne muhtalikan wanda yake kaga abubuwa kazzaba mai yawan ƙarya wa kan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma annaban Allah min tilkal ma'ayib daga waɗancan aibo ba ba'idan bari'an yayi nesa nesa da su yayi barin baran da su walam yakun annabi kasance ba illa rasulan face manzo dan aikin Allah mustafa wanda yake zababbe nabiya dan aikin Allah qala Allahu azza wa jalla unzur kayfa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila to yanda mushrikai suka ce wa annabi boka suka ce mashi mawaki suka ce mashi makaryaci suka ce mashi mahaukaci to haka su ma waɗannan ƙungiyoyin bata suka ringa kiran ahalu sunna da sunaye daban-daban na bata an gane karatu malam yace wa kadhalikal mubtadi'a haka yan bid'a khazalahumullah da ulakanta su iktasamul qawla fi hamalati akhbarihi su ma sun karkasa sunaye zance game da ma'abuta hadisi wa naqlati athari da masu rawaito hadisai wa ruwati ahadithihi da masu rawaito hadisai al muqtadina bihi wanda suke koyi da annabi al muhtadina bi sunnatihi wanda suke shiryuwa da sunnar annabi al ma'rufina wanda aka sani bi ashabil hadith da ashabul hadith fasammahum ba'dhum fasammahum ba'dhum hashwiyya wasu suka kira su da hashwiyya wasu kam wa ba'dhum mushabbiha wasu kuma suka ce ahlus sunna ai ahlus sunna mushabbiha ne wa ba'dhum wasu kuma suka kira su da nabita wasu kuma wa ba'dhum nasiba wasu wa ba'dhum jabariya ba irin wanda ba a faɗa masu ba kamar yanzu in karka sunna ba abin da ba za a faɗa maka baran sunaye a ce kaza a ce kaza a ce a ce malaikida a ce wane ne wane ne wane ne wane ne asma ne daban-daban da zaka ji wa ashabul hadith malam yace su kuma dai ma'abota hadithin nan isamatun min hadhihi al-ma'ayib Allah ya tsare su daga waɗannan aiboba bariyatun sun barranta da su naqiyatan tatattu ne ga waɗannan abubuwa zakiyatun masu tsarki ne ga waɗannan abubuwa taqiyatun walaisu illa ahlus sunnal mudiyya ba su kasance ba su face su dai ahlus sunna ne suke gane ko wasiratil marudiyya da sira hanya wacce ke abin yarda wasubulus sabiyya da hanya mai kakkiya wal hujajil baligha al qawiyya da hujjoji wanda suka kai matuƙa suke da ƙarfi qad waffaqahum Allahu jalla jalaluhu littiba'i kitabihi Allah ya datar da su wajen bin littafinsa wa wahyihi da wahayinsa wa khitabihi da kuma kiransa wa tibai aqrabi awliyaihi da kuma ban mafi kusanci na waliyan shi mala yace wa liqtida bi rasulihi da kuma koyi da annabinsa fi akhbarihi ga hadisan allati amara fiha ummatahu wanda a cikin ne ya umarci al'ummar shi bil ma'ruf da abin da yake mai kyau min alqawli wal amal na zance da aiki wa zajarahum fiha ya tsawatar a cikinsu anil munkari minha abinda yake da muni daga ciki wa anahum ya taimake su ala tamassuki bi siratihi da ruko da tafarkin shi wal ihtida da shari'a bi mulazamati sunnatihi da lazimtar sunnar shi waja'alahum min atba'i aqrabi awliyaihi ya sanya su daga cikin mabiya na kusa na waliyan shi wa akramihim wa azzihim alaihi wanda suke mafi karamci da mafi izza wa sharaha sudurahum wal ihtida bi mulazamati sunnatihi waj'alahum min atba'i aqrabi awliyaihi wa akramihim wa azzihim alaihi wa sharaha sudurahum li mahabbatihi sannan kuma ya bude kirajensu a wajen san shi wa mahabbati wa mahabbati a immati shari'ati da kuma son manya-manya na na shari'arsa wa ulama'i ummati da kuma al'umma malamai na al'umma shi wa man ahabba qauman duk wanda ya so wasu mutane fa huwa ma'ahum to lalle yana cikin su yawmal qiyamati ranar tashin kiyama bi hukmi qawli rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hukuncin zancen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine almar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake so wannan hadisin bukhari da muslim min hadisi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu to wannan kenan sai malam yace min alamati ahli sunnah daga cikin alamomi na ahli sunnah malam zai koma ya bada alamat na ahli sunnah tunda ka ji na ahlul bid'a wa ihda alamati ahlus sunna ɗaya daga cikin alamomin ahlus sunna da wannan ai masu magana daga cikin ɗaya daga cikin alamomin ahlus sunna shine hubbuhum li a'immatis sunna shine sanda suke wa a'imma na sunna sanda suke wa jagororin sunna kaga alamar ahlus sunna ne a ganshi yana son ahlus sunna a kan shi yana son a sunna wannan alama ce hubbuhum li'a'immatu sunna kamar da hawi ya faɗa ya zama a ce wato san shiga a imma malaman sunna wa ulama'iha da da malamanta malaman sunna wa ansariha da masu taimakon sunna wa auliya'iha da majibintanta wa bughduhum a same su kuma suna kiyayya li'a'immatul bid'a ga jagororin bid'a alladhina yad'una ila an-nar wanda suke kira zuwa ga wuta wa yadulluna ashabahum suke nuni ga mabiyansu ala daril bawar Allah tsare mu وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه ومنه يتي حقيقة Allah ya ƙawata zukatan ahlu sunna ya haskaka su da san malaman sunna. Wato muna san malaman sunna. Fadlan minhu wannan kuma falala ce daga Allah wa minna da kuma baiwa. سم جيك إسنادي قال أخبرنا الحاكم تو أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة آمين قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل المزكى قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد إتي أبو رجاء قتيبة بن سعيد يا كرن تامنا يا كرن تامنا كتاب الإيمان كتاب الإيمان له ناش فكان في آخره أكرشل التافم أكوي فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري dan ka ga mutum yana son Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wa Malik ibn Anas dan ka ga mutum yana son Malik dan Anas wal Auza'iyya ka ga mutum yana son al-Auza'i wa Shu'bah kaga mutum na son shi ubatun al-hajjaj al-ataki kaga mutum na son wabn al-mubarak abdullahi wa abal ahwas wa sharikan wa waki'an wa yahya ibn sa'id wa abdurrahman ibn mahdi Allahu akbar fa'lam annahu sahibu sunna to ka san wannan mabucin sunna ne da babu ɗan bid'an da zai so su ba zai yiwu ba kana ganin maliku zuwa aka yi aka kawo shi bid'a har zufa ya ringa yi yadda ya abin gaba aka samu sauki ya ce a fitan min da shi mai wanda ya zo yana alistiwa kai falistiwa kai fastawa malam ba sa wasa ne bida fa'alam annahu sahibu sunna ka san wannan mabucin sunna ne subhanallah qala ahmad ibn salama rahimahullah ahmad ibn salama Allah ya masa rahama yake cewa fa alhaqtu bi khaddi tahtahu yi na sadar da rubutuna ƙarƙashin wannan yi na sadar wa yahya bin yahya yahya bin yahya wanda rasu ɗari biyu da talatin da hudu wa ahmad wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn ibrahim ibn rawiya al-hanbali yace falamman tahaina ila hadha al-mawdi da muka gama da nan kenan da muka gama nazara ilaina ahlu nisabur to sai ahlun sabur sai suka yi duba zuwa gare mu wa qala suka ce haula lil qaumi yata'assabuna li yahya ibn yahya wannan can suna ta'assubanci ga yahya ibn yahya fa qulna lahu muka ce masu ya abaraja to kai ya abaraja sa'id kenan ko kwatai ba kai a ce ma yahya ibn ma فقال يتي ما يحيى بن يحيى يتي ويكما يحيى بن يحيى قال يتي رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كله كل كلهم يتي قال يتي أي يحيى بن يحيى ya ce wani mutum ne salihi imami na musulmai haka shi ma ishaq ibn ibrahim shi ma imami ne haka ahmad ibn hanbal indi a wajena akbar shi ne ma babba man sammai tuhum kullum haka shi ne babba daga ciki shi ne akbar akbar na wanda na ambata gaba ɗaya saboda shi babban imami ne to sai malam ya ce wa ana alhaqtu bi haula to ni kuma zan sadar da waɗannan da aka ambata alladhina zakarahum qutayba wanda Abu Raja Qutayba ya ambata rahimahullah to ni ma zan ambace su wanda anna man ahabbahum duk wanda ya so su fa huwa sahibu sunnatin mabucin sunna ne zan ambata maka nima wasu min a'immatil hadith cikin waɗanda suke a'imma ne na hadithi allazina bihim wanda da su ne yaktadun suke yin koyi wa bi hadihim yahtadun da shiryar su ne suke shiryuwa wa min jumlatihim a cikin gungunsu wa muttabi'ihim da mabiyansu wa shi'atihim da tawagassu anfusahum su karan kansu yu'addun ake kididdige su wa fi wa fi tibaihim game da bin su kuma game da bin atharahum tafarkin su yajiduna jama'atan akhari ko su fa jama'a minhum daga cikinsu akwai Muhammad ibn Idris Shafi'i al-Muttalibi Muhammad ibn Idris Shafi'i malam ya mai take yace al-Imamul Muqaddam wa Sayyidul Mu'awwam al-Azimul Minna ala ahli al-Islam was Sunnah al-Muwaffaqul Mulaqqan al-Mulhamul Musaddad الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعده haka malam ya ce wato wanda allazi amila fi dinillah wanda ya aiki cikin addinin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minan nasri lahuma wajen taimakon su Qur'ani da sunna wa dhabbi anhuma da kuma ba su kariya malam ya amaluhu ahad aikin da wani bai yi shi ba min ulama i asrihi na malaman zamanin shi kuma ba da hunan suke a bayan su sai kuma shafi alhamdulillah duk da kun na kida sun ta dan saba mata al-sunna amma kuma ko wanda suna nan kan aqida ta magabata a ganin su muzani kan Allah ya tsare musu aqida cikin almajiran shi shafi muzani nasiru madhabi kamar da yake faɗa a wasu Allah ya tsare musu aƙidarsu zaka akwai shafi'awa da yawa na so ambace su to amma dai saboda ne kuma lokaci ba zai ba da wannan damar ba amma akwai dai wanda suke shafi'awa ne amma Allah ya kiyaye musu aƙida sanar rubuce-rubuce da ake cin gajiyarsu a gida na irin wannan aƙida ta magabata wanda shi al-muzani afwan as-sabuni yake kawowa anan malam yace wa minhumul ladina kanu qabla ash-shafi'i rahimahullah ka sa'id ibn jubair waz-zuhri wash-sha'bi wat-taymi wa man ba'dahum kallayth ibn sa'd al-misri wal-auza'i والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونزرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن حمام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الظهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج القشيري نيسابوري وأبي عبد الله السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبو داود السجستاني وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وعرة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصر وقته وبأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن ابن سفيان النسوي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الحروي وأبي حاتم عدي بن حمدوية الصابوني ووالديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين alaiha kaji a yan nan insha Allah anan zamu tsaya idan muka zo darasi na gaba insha Allah sai mu tashi wa minhumul ladhina kanu qabla ash-shafi'i rahimahullah insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum الله